السلام عليكم barkan ku da shaga alaikum salam bismillah
gama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أقارب وجاز الله تبارك وتعالى وندي قدري kawo mashi wannan yini na lahadi tara ga wata Ramadan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar cikin wannan wata na Ramadan kuma muna cikin surfin nahali idan ban manta ba jiya mun kwana kan aya ta ɗari da ishirin da hudu insha Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da ishirin da biyar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah tabaraka wa ta'ala ce udu ila sabili rabbika yana umartan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kira zuwa ga hanyar ubangijinsa hanyar ubangijinsa shine addinin musulunci bil hikmati da hikima malamai suka ce hikimar da ake nufi anan ana nufin alqur'ani walmau idatil hasana da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa shine wa'azuzzuka da alqur'ani ya kusa na kwadaitar da na kwadaitarwa akan aikin lada da kuma yin gargadi akan aiki na zunubi shine mau'idatul hasana Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kuma ka yi jayayya da su su makiya musulunci makiya alkur'ani ka yi jayayya da su billati hiya ahsan ta hanyar da take mafi kyau hanya mafi kyau shine ka kira su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da ayoyinsa kana kana mai kafa musu hujjoji akan abin da kake kira su zuwa gare shi inna rabbaka huwa a'lam lallai ubangijinka shi ne masani neman zalla dangane da wanda ya ɓace wanda yake kan shirya Allah yana sane da shi wanda yake kan ɓata Allah yana sane da shi shi yasa ce inna rabbaka huwa a'lamu biman zalla lallai ubangijinka shine masani dangane da wanda ya bace gaba da tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine masani dangane da waɗanda suke kan shirya Allahumma ja'alna minhum aya ta gaba Allah ya ce وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ya zo a cikin zawa'id na al-musnad na Imam Ahmad mujallad na biyar shafi na 135 hadisin Abdullah bin Ahmad wanda ya samo daga sahabi Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu a yadda sahabi Ubay bin Ka'ab yace lamma kana yawm Uhud lokacin da ranar yakin Uhud ta kasance utila min al-ansari 70 rajula yace sai da aka kashe sahabbai ɗin Madina mutum 70 sittuna kai sittuna rajula da gumurzu ya gumurzu a yakin Uhud in ji sahabi Ka'ab Ubay bin Ka'ab yace sai da aka kashe sahabi mai sunan sahabi a 'yan madina kawai mutum sittin ya ce wa minal muhajirina sittatun daga cikin kuma 'yan makka waɗanda suka yi hijira an kashe sahabi shida shida ga sittin nawa kenan sittin da shida ya ce abin da aka kashe na sahabi kenan a yaƙi uhudu nan take wannan abu ya yi wa sahabban Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama ciwo a cikin zuciya saboda bayan kisan ma wayannan kafirai sai da suka yi wa sahabban nan musula suka dinga daddatsa su suka yi gunduwa gunduwa da su suka farke cikin waɗansu daga cikin waɗanda suka farke cikin su akwai sayyidina hamza wannan abu ya ta da hankalin sahabbai ya bata masa rai shine sahabbai da suka ga irin wannan ta'addanci da rashin mutunci da rashin tausayi wanda aka yi wa 'yan uwansu sahabbai 'yan madina da 'yan makka sai suka ce la'in kana lana yawon mislu haza suka ce wallahi idan muka samu idan muka sake samu irin wannan rana da za da za mu haɗu da kafiran nan da za mu ƙara samu irin wannan rana da za mu haɗu da waɗannan mushrikai sai suka ce lanu masilan na bihim suka ce wallahi sai mu yi gunduwa gunduwa da namansu yadda suka yi wa sahabbai masu daraja irin wannan kisa suka ce wallahi gaba idan muka sai mu yi gunduwa gunduwa da waɗannan gaba ɗaya sai mun daddatsa su mu yi gunduwa gunduwa da su shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya yace wa in aqabtum idan aka cutar da ku to fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kuma ku cutar da gwargwadon abin da aka cutar da ku kar a daddaka muku mutum goma ko kuma ku daddaka mutum hamsin musulunci ya za ka yanci idan aka cutar da kai karama gwargwadon cutarwa a ƙarƙashin wannan aya وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به mutum ne zai ce maka kai uwarka misali ya maka zagi na kai kuma sai ka ce uwarka ubaka ka maka na to baka kyauta ba amma inda za ka rama ɗaya ne shi kenan an yi wani wani amma idan ka ninka masa to an yi kuskure to shi kansa ma ramuwa da aka baka yanci ka rama da nassin alkur'ani sai Allah ya ce wala in sabartu amma da za ku yi haƙuri mutum ya gaura maka mari da a madadin kai maka mari shi mari da sai kai haƙuri kai haƙuri ga barin ɗaukan fansa Allah ya ce lahu khairu lisabiri to haƙurin ne shi ya fi ga masu haƙuri kuma wallahi wata ranka gwada wannan amma fi an danna zuciya ba ba kowa zai iya wannan ba sai an danna zuciya sosai sai an kai hankali nesa mutum ya maka sannan kai ka danne kake amma inda za ka kai hankali nesa ka danne mutum ya zo ya ta faman sarfa maka zagi yana sarfa maka zagi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ya maka tatas kana zaune baka rama ba ko kala baka ce ba to wallahi sai yayi nadama wannan abin da ya baka sai yayi nadama abin da za su yi amma sai ka danne ka danne ka danne ka haɗe ga shi ne Allah yake cewa idfa billati hiya ahsanna ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
التي ارفع بالتي هي احسن karama mummunan abin da aka yi maka da kyakkyawa abin yana da faɗi yanzu misali wani abokinka ne wanda yake kullum kuna tare da shi sai Allah ya yarje ka da rashin lafiya aka ji aka kwantar da kai a asibiti duk wanda ya zo sai ya ce maka ai wane gaya min baka da lafiya duk wanda ya zo ya iya gaya wa mutane baka da lafiya amma ya kasa zuwa je gaishe ka abin da ciwo ko ba da ciwo har ka zaman zaman da za ka yi wata ɗaya ne wata biyu a asibiti shi ko ne ƙari ba ka fito asibiti ko ka haɗe shi a ƙofar masallaci ya maka sallama ka amsa da gyar aka wuce a haka aka ci gaba da lallaba mu'amala da yi ce maka koyo saboda kunya kunya ta hana shi ya ce maka wani abu to watan wata rana kawai sai ka ci labarin cewa ayan da yake shi ranga-ranga zuwa asibiti baya gane mutane ma sosai labari ya zo maka tun a rana idan baka je ba ka laifi na? ya yi laifi dai idan da je ba ya laifi ya yi laifi mai dalilin laifin ba shi da yancin ya rama to don ya rama shi kenan sai kuma a ce ya laifi a yanzu muka karanta ayat ba da dai baya ko wa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan baka je ba har da Allah zaka da ni idan baka je ba baka da laifi an yi ɗaya da ɗaya kenan to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala in sabartum amma da za ku yi haƙuri ku ji shi kenan ka tunkuɗe ne mummunan abu da kyakkyawa shi ne ida fa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummunan abin da aka yi maka da kyakkyawa fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai a waye gari wanda tsakaninka da shi akwai wata adawa ka annahu waliyyun hamim sai zama kamar masoyinka mai tsananin tsauna a gare ka kuma ka ka zama kamar sirikinsa وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
Allah ya ce wa ma yulqaha ba ni iya wannan dabi'a amuna na masa shi kuma ya kyautata illa zu hazbin abi illa alladina sabaru sai waɗanda suka kai matuƙa a wajen haƙuri su suke su suke iya wannan sai Allah ya ce wa ma yulqaha kuma ba iya ba ne iya irin wannan illa zu hazbin abi sai ma abokin rabo mai girma me rabo mai girma eh aljanna ashe idan ka ga kana iya irin wannan to alama ce ta cewa kai ma'abokin rabo mai girma ne kenan mutum ta bangaren waɗansu ayyukansa yana iya fahimtar fashi yana ɗan jin ƙanshin aljanna ta irin wayannan ayyukan za ka iya gane kana jin fa ƙanshin aljanna kana cikin matsanancin hali ko wani ba abokinka yana cikin matsanancin hali ya zai same kawai ka- ka fito da kuɗi kana kirgawa kudin nan kila sun kai ko dubu arba'in ya ce da allawa ne taimaka min da rancen dubu biyar sai ka ce a me kana da wata bukata sai ce ai ina da mara lafiya ne a asibiti sai ka ce a tauhun dubu goma ba ƙarshen wata ta bani a kyauta ta mishi ko baka kyauta ta masa ba ya tafi cikin jin daɗi da annishuwa ya warware matsalarsa watan wata rana kuma na ma rayuwar tudu ne da gangara sai kai kuma aka jarrabe ka an kasa masa wancan kudin ya biya ka ko ka bar masa wata ran sai kai kuma aka jarabe ka sai ka ce aiko na ga alaman wani ɗazu ya samu waɗansu ‘yan kuɗi har ma yana mun albishir da cewa ya fa samu waɗansu kuɗi masu kauri bari in je wajen shi kana zuwa wajen shi kana ganin tudun kuɗin a aljihunsa sai ce ai wannan kuɗi ko na da bukatoci a kansu ka yi haƙuri kawai ka je ka nema a wani ƙila wani ɗanka ko ‘yarka emergency asibiti ana buƙatar jini hankalinka a tashe kana ji kana gani hana ka wannan kuɗi ta yi wata rana rishi za ta juye da mujiya ko da shi ke nan watan wata rana sai Allah ya ƙara jarrabansa da Allah ya ƙara jarrabansa sai ya ruwa wajen ka kuma ka tabbatar ya shiga jarrabawa ga matansa can tana su ma tana farfadowa kuma kai kana da kudin tun kan yi zo ma ka samu labari to ne zo sai ka ɗauka ka bashi ka danna zuciyanka to wannan abin da ka yi alama ce ta ma'abuta rabo mai girma wallahi in ba wanda yake jin ƙanshin aljanna ba tun anan duniya za a yi irin wani sai ka auna ka gani a rayuwarka ko nawa aka yi maka haka kuma ko da ba irin wannan jarabawa ita kanta rayuwar hawa ce da gangara haka take saboda haka idan kana da shi kai amfani da daman da Allah ya baka kana da shi yawwa kai abin da zai taimake ka a duniyanka da lahira za a zo lokacin da baka da shi to masu hankali suna tafiya da ma'auni a cikin al'amura na rayuwa a nan masallacin na ba ku labari bawan allah da aka jarrabe shi da dukiya kai ba ma dukiya ba shugabanci allah ba shi na karamar hukuma duk kayan da yake sa irin boyel din nan ne masu irin link a nan boyel fa mai tsaye irin na jikinka ibn kashir ba boyel ba ne nan irin a ce irin ɗanyen boyel din nan wallahi su zai ke sa da yake jarabawa kowane lokaci tana zuwa bayansa Allah ya jarrabe shi mulkin ya tafi aka zo wani zaɓe na wata shenuwa bai koma ba kun ga akwai sauran tafiya tun da sai an jira kuma shekaru hudu masu zuwa to haka Allah ya jarrabe shi cikin kunshin rayuwa abinda za a ci da kyar sai da dabara abokinsa yake ba mu labari da ne lokacin na tafi tafsiri wata jihar zan faɗi jihar to da tafiya ce tafiya ba wayannan rigunan wallahi tana suka dinga fashewa masu dogon hannun ta ce an gaba babban riga ba za ta yi ba amma yan cikin hannun nan suka dinga farfashewa wasu irin wannan lokaci guda za su dargaje kan to da Allah ya taimake shi da ya girman kai sai tattara su gaba ɗaya ya samu telar shi abin da nake so da kai duk kamar yarmin da su masu gajeren hannu to Allah ya haka aka mayan maka duk kuma ka san tsaye irin wannan tunda ba asalin haka maka ba sai ta nuna a haka duk aka mayar da su masu gajeren hannu aka yanke wajen nan aka ji aka zubar ya dauki lokaci a haka da Allah ya biyo da wani zaɓe na can mai zuwa sai Allah mai da shi kan kujeransa to da Allah ya mai da shi kan kujeransa inda abokin nasa yake gaya mana ishe sai ya kira tailansa bayan an rantsar da su ce cewa ne ce na wace to daga yau duk ɗinkin da za ka yi min na babbar riga da ya ciki to ya cikin hannun ta iya nan saboda me in abin ya dawo ya same na haka shi kenan sai kawai shi ke in abin ya dawo ya same ba haka wato kaga kaga ya fahimci abin zai iya dawowa kuma wallahi zai iya dawowa to amma idan aka yi rashin sa a giyan mulki ya daidai su wallahi ba ka tunanin abin zai dawo abin da sai ga gwamna ma yana dige-dige kuma abubuwa suka kwance dai da shi ta mutum amfani da daman da Allah ya bashi muna kan wace gaba ne maza amma inda za a yi haƙuri to haƙurin nan shi ne alkhairi lissabi daga masu haƙuri sai aya ta gaba Allah ya ce واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون Allah ya ce wasbiru nan ne ko wasbir ka yi haƙuri ya kai annabi Muhammad ka yi haƙuri akan cutar wanda kake samu ta hanyar da'awarka ka yi haƙuri wa ma sabaruka illa billah ba dan komai za ka yi haƙuri ba sai dan Allah wala tahzan alaihim kar ka yi bakin ciki akan abin da kafirai suke kulla maka ko karka yi bakin ciki akan kafirai idan ba su imani ba wala ta ku fi dangin mimma yamkuru karka kasance a cikin kuncin zuciya mimma yamkuru na dangane da abin da suke kulla maka na makirce makirce makircin safe daban makircin rana daban makircin yamma daban na dare daban to karka yi bakin ciki Allah ya ce za mu taimake ka za mu warware dukkan wannan makice da suka yi. Inna Allah na allazi na tarau, lallai Allah yana tare da masu yin tsoronsa. Masu kiyaye saƙa masa, masu yin abin da yake su, wallazi na homo filoni ga waɗanda suke kyautatawa. To Allah yana tare da su. To tarayyar da Allah yake da su yana tare da su da iliminsa. yana tare da su da jinsa yana tare da su da ganinsa ma'ana duk inda suke Allah yana jin su yana ganin su yana sane da dukkan halin da suke ciki domin shi Allah ko kana kafar teku ne yana ganin ka ko kana cikin kifi ne ma yana ganin ka kuma yana jin halin da kake ciki shi yasa kai iya kokari ya zama na kana wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala nan ya baka kulawa ta musamman a lokacin da ka shiga cikin wani wani halin kakalika ne waɗannan ayoyi suna kunshe da waɗansu muhimman saƙonni kamar haka na farko suna nuna mana wajibcin yin da'awa zuwa ga Allah wajibi ne yin wa'azi da'awa kiran mutane zuwa ga Allah wannan abu wannan abu wajibi ne sai dai malamai suka ce wajibci ne na kifaya idan aka samu waɗansu suna yi sun ɗauke ma waɗanda ba su yi ba amma a taru gaba ɗaya a ce ba za a yi da'awa ba ba za a yi wa'azi ba to duk sai a taru a wajen laifin kuma amma za an samu waɗansu masu wa'azi waɗansu kuma suna zuwa kasuwa waɗansu suna zuwa gona waɗansu suna zuwa suna a fita a fitan za su je su yi kasuwancin su idan an nemi taimako su ɗauko su bayar idan wani aiki ya taso na jiki su taso a yi da su sun sauke nan su da haka ayoyin suna nuna mana wajibcin wa'azi amma wajibi wanda yake na kifaya idan waɗansu suka ɗauka suna yi waɗansu ya kare a kan sauran abu na biyu ayoyin sun mana bayani akan usulubi ne yadda ake da'awa ashe da'awa yana da usulubi mai zaman kansa shine ka yi da'awa da alƙur'ani ko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da'awan nan naka ta kubuta daga tilsasa wa mutane yanzu ba za ka ɗauki gora ka zo ka ɗauki gora ka cewa mutum dole kawai sai ya kalmar shahada ba a ba inda aka ce ga haka sai dai akwai matsala kuma tabuwan hankali an samu irin wannan mai taɓon hankali a nan wajen nan alhaji aka ba mu labari shekaru da suka gabata ranar kasuwa nama da kokararsa in dai aka kira sallah kana kusa da shi ko ba sallah kake ba to ka kama hanya zuwa wajen masallacin sai ka je ka zaga ka dawo in ba haka ba jikinka zai gaya maka domin ya juya goron nan zai lafta maka ne kawai ce masallaci to musulunci ba tsara shi akan a tirsasawa mutane ba la kira a cikin haka yi ba a tirsasawa a ce dole sai ta shiga musulunci to kai ne da'awa ya zama kana da usulubi yadda za ka ja hankalin mutane da alkur'ani da hadisi da kuma tausasawa saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato cewa yi wa jadilun billati hiya ahsan sannan abu na uku daga cikin abubuwan da ayoyin suke suke karantar da mu shine taimakon Allah wato kasancewa Allah yana tare da kai wani abu ne wanda yake tabbata ga ahalu taqwa wal ihsan ma abota ji tsoron Allah da kyautata al'amura a rayuwarsu baki da to anan suke da wannan ake samun taimakon Allah Allah ya kasance yana tare da kai a duhalin da kake ciki tunda yake inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun to saboda haka ashe hada waɗannan abubuwa guda biyu taqwa da ihsani shi yakan sa Allah ya kasance yana tare da kai a kowane lokaci amma idan ya zama na babu taƙawa babu insani to ba za ka samu kasancewa cikin ma'iyya ta Allah tabaraka wa ta'ala ba a lokacin da ka shiga cikin wani kunci kake neman gudunmawar Allah to ba za ka samu wannan ba Allah ya samu dace a ta gaba sai ce ne a mun kai ƙarshe ko an mu karanta ma ma yusufa min al-ayati su abin da za a yanzu karanta man tambayoyin nan na ga suna da yawa
Wannan na godiya mai tsada da kai mai tambaya na farko bayan sallama da bayan amani ya shawo na kira. Yake bayan menene shan ruwan ko adidas da kuma bulugu don samun sirrin zafara cin yaran nan.
yana nufin mai azumi koko haka kawai Ban sha haka da daddare da na samu sauƙi da rana.
haka yake
Menene hukuncin shan ruwan imi ko adidas da bulugu don samun sauƙin zafin rana?
wato sha a baki kenan a wannan yana karya azumi inda mutum yana azumi da rana ya sha ya karya azumi amma idan idan da daddare ke sha don ya dinga samun sauki wannan babu laifi idan aka zo sahur ma ka sha don ka samu sauki da rana ba laifi idan aka zo buɗe baki ka sha duk babu laifi yawa Bai tambaya na biyu baban gida zagayo na Malam ne hukuncin wanda ya kaita da mutum zai shafi kirkinsa bayan shi saba.
an fahimci tambayan ko waɗansu suna da wannan al'ada idan suka gaisa da mutum sai su yi wani haka kan karya muku abin ko na ma ballada abin na ku ne wani gani yawwa ya yi to wani ma za a ga in ya gaisa da babban mutum sai sai ya rike hannun babban mutum din hannu biyu haka ko idan an gama gaisa sai alhamdulillah alhamdulillah sai a shashafa a fuskar gari to gaskiya wannan ya saba ka'ida eh sunna bata tabbatar da haka ba wai dan ka gaisa da mutum kuma sai ka shafa wani kirjin ka sunna bata tabbatar da wannan ba a cikin fatawa na ibnu bas mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu wannan ya tabbata cewa yin haka ba sunna ba ne babu inda ya tabbata mutum ya shafa jikinsa sai lokacin da wato ya zo yin addu'an bacci to nan ne ya halatta ya shafa hannunsa a jikinsa ko lokacin da ba shi ba da lafiya ya yi addu'o'i ya halatta ya shafa a jikinsa amma in ban da waɗannan wuraren bai tabbata a sunna ba wannan al'adan da an yi gaisuwa in ba in talaka ne kuma ba zai dan dafa kirjinsa ba wani ma in dai mai kuɗi ne an gaisa sai da sai dafa alhamdulillah kamar an masa bishara da aljanna da wannan bai tabbata ba an gane ko ba maganin wani dafawa ko ka shafa a fuska kamar kana shafa basilin to mu je
malamin tambaya ta uku yana tambaya ne bayan kula da farkon kai ya tashi zai so ya ga yana tare da jinawa tare da shi kuma babu ruwa da zai roƙa sai bayan ranar farko ne hukuncin azumin nan.
a azuminsa yana nan ya yi ya tashi da janaba